اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر اخرها والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومنهاج العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله lasikokin ba sa yi ba sa yi لئن أذني من النبي ووصاله فقد عمليت ذكاره وخياله وإن أذني ملو له وسلامه فقد تيماني نوره وشماله شكبت بلا الحاشمي وإنني سماني جمال المصطفى وجلاله وقد رفع المولى العلي جل ذكره وقد زين الإنسان خلقا مثاله وقد ذكر الرحمن بالعبد ذيره أبو بشر من ذا أتاه نواله لكل عذاب ذير وزناه وبالذي ملو المجتبى وكماله ومن قبل بالتوراة ذكر محمد وإنجيل عيسى فيه كان مثاله تمنى كريم الله لو كان والدا من أمة خير الخلق ذاك مقاله وإن جاء رسول الله إلا فإنه من أمته كاتل بعالم عاله يصلي به المهدي يا فوز أمته يا أمهم نارا فليسا وآله وردي للمهدي عونا ومرشدا له كل وقت من ربايا مجال وتمسي نصارى كالجليل تشاشع عليه زكاء كلهم ذاق حاله فيا رب عجل بالنبي محمد زوال عذاب آل منك زواله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون عدو الشرك منك وباله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون امتحان العبد فيك وقاله عليه مع العاد الكرام وصحبه صلاة بها لقيا النبي ووصاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
لئن أذني لقي النبي ووصاله فقد دام لي تذكاره وخياله قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسأل رضي الله تعالى عنه يقول إن لقياه إذا لقي النبي gamuwa da manzo Allah wa misaluhu da saduwa da shi a yanda nake son sa a cikin haƙiƙa azzani ya buwaya gare ni to faqad dama ni tazkaruhu ai ni ina cikin tintintinin sa sallallahu alaihi wasallam ban gushe a haka ba wa khayaluhu ina gano sukufin sa yanda ake faɗa sa kyakkyawan nan wanda yake da sifa wanda ba irin sa ba wanda ba irin sa ba a cikin bayan Allah وإن أذني مده له وثناؤه فقد تيماني نوره وجماله wa in azzali madhun idan aka ce yaban manzo Allah azza ya buwa ya gare ni ya kiwa gare ni lahu gare shi wa sana'u da yabo gare shi to ai wannan wani abu ne wanda hali ne yake sawa ai haka hubbu nuruhu nuruhu hasken manzo Allah wa jamaluhu da kyawansa tayyamani sun hore ni na na fake a cikin sanayi kurum استجبت بداها الهاشمي وإنني سباني جمال المصطفى وجلاله shugibtu yace shugiftu an lullube ni da soyayyar manzon Allah Sallallahu an alaihi san dai soyayya in ta kai in ta kai matsayin shagabu mutum zai iya za a iya dukansa a mare shi a yi masa duk abin da za a yi masa bai ji ba kamar yadda ya faru da 'yan matan nan na zulaikha wanda suka yi yanke hannunsu kada shagafa hahu ba soyayya ce ta lullube su irin wannan mukamin na soyayya yana da girma kwarai da gaske mazaje suna samun sa a cikin soyayyar Allah da cikin soyayyar amanza Allah Allah ka ba mu alhashimi ba hashimin dangi wa innani ka ganni nan ni da kake gani ya shi Ibrahim sabani jamalul mustafa jamalul mustafa kyawun nan na manzon Allah wa jalaluhu da jalalarsa tabani sirri bace ni nasu ne wa qad rafa al maula al ali jalla zikruhu wa qad zayyana al insana khalqan misaluhu yace wa qad rafa al maula al ali jalla zikruhu man ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka sunan manzo Allah akan sunansa wa rafa'ana laka dhikraka kenan ba inda za a ambaci Allah sai an ambaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba inda za a yi wani aiki na biyayya Allah sai an bi ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam man yuti rasula فقد أداء الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله لسورة إلهم أنهم مسألوا لي وأن نسيك ما سيوا مرسا إياك وقد زين الإنسان وبنجي تبارك وتعالى يا قوة جنس دان أدا خلقا هل تاتي مثاله قتن قتنسا yana cewa idza daraba ahadukum alwajh idza daraba ahadukum falyattaqil wajha falyattaqil wajha fa inna allaha khalaqa adama min suratihi in mutum zai yi duka ya kiyaye fuska saboda fuska tana daga cikin gurin da ya tare sirrin Allah gaba daya ido da yake gani wani irin ganin da ba a yi shi ba sai dan adam kunne da yake ji jin da ba a yi shi ba sai ga dan adam baki da yake furuci furucin da ba a yi shi ba sai ga dan adam to duk waɗannan da kwakwalwa da take rike dukkan abin da ta gano daga Allah take rike shi to duk a fuska ne gaba ɗaya a kai ne shi sa Allah ya ce to Allah ya halicci annabi Adam daga surarsa malamai sun yi sabani akan khalaqa adama bi sura ala suratihi din wata ruwaya tana cewa inna Allah khalaqa adama ala suratir rahman eh mana ubangiji ya halitta annab adam bisa surata surata ta rahman surar rahman ta ta ta ta in bisa ita haqiqa arrahman shine ubangiji mai baiwa mutlaqa shi ku arrahman insan mai baiwa muqayyada yawa za an bashi baiwa muqayyada an bashi ji muqayyadi an bashi gani muqayyadi an bashi zance muqayyadi an bashi irada muqayyada duk waɗannan abubuwan da Allah yake da su muqallai to Allah ya bawa an jinsin annabi Adam wanda yake muqayyadi saboda haka suka ce to to to salafus salih tun daga karnul awwal zuwa karnul salih sun fassara akan khalaqallahu adam ala suratihi dinna lamirin yana komawa kan ubangiji to amma da tafiya sai tafiya jahamiyawa suka zo wata kabila ne ana ce musu jahamiyawa waɗanda suke kamanta Allah da jiki to da suke kamanta Allah da jiki to shikenan sai malamai suka rika fara tawili inna Allah khalaqa adama ala suratihi Allahu a'lam bi muradihi bi zalika ala ma yaliqu bihi to wasu malaman kuma illa suke cewa Allah khalaqa Allahu adama ala suratihi ala suratihi dinnan lamiri yana komawa kan annabi Adam din kansa wai ala suratihi allati arada an yusawwirahu a bisa surar da yake so ya halitte shi tun asalin halitta a kudura a kan lahul mafus to da ya zo ya mutum mutumin nata to kwafin na asali yana can wannan shi wannan adam din protestant saboda haka ala suratihi a bisa hakikar surar da yake so ya halitte shi to saboda haka dan adam yana da girma kwarai da gaske shi ne yake faqad zayyana al insana halkan halitta ce misalu kwatan kwatin yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta ainihin kansa amma innahu laysa kamithlihi shay huwa samiul basir sifarsa ba ta da iyaka ba ta da kama ba ta da ainihin yanda za a suranta ta irin surar dan adam kawai dai ai imani cewa Allah ya suranta jikin annabi adam ainihin surar mutum mutum annabi adam da abubuwan da suka shafi kudurorinsa wato chemical din duka na rayuwa na Allah wanda yake yi wa halitta yawa dan adam yanzu dan adam nan da aka gundumo shi a duniya Allah kaman baya nan aiko shi khalifan Allah ne a bayan ƙasa to duk abin da Allah yake yi a ƙudurarsa mutsulaki to dan adam ɗin nan dan mutum mutumin nan ba abin da bai iya ba har ma ta kai kansa shi yana ganin kansa shi ubangiji ne yana da'awa kamar yadda fir'auna ya da'awa yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku wanda yake mai girma to wata wata fahimta yayi a cikin sirrin da yake cikin dan adam amma ba ta hanyar umarni da wahayi ba saboda haka ya bata bai bi ta hanyar da za a gane Allah haka yake gaba ɗaya ba amma idan aka biyo ta hanyar ilimi ta hanyar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da sirrinsa da surarsa da iliminsa za a ga shine awwalu shine akhiru shine zahiru shine badin wa huwa bi kulli shay'in alim sai a gaba abin da ya saura a cikin halitta ba wani abu wanda yake da tasiri in ba Allah eh sai ka ga dan adam din ma babu shi eh sai ya zama babu shi sai mai shi shine wanda ya halice shi wallahu khalaqakum wama ta'malun shine ya halice ku ya halici abinda kuke aikatawa gaba da tabaraka wa ta'ala
wa qad sadara rahman fil arshi zikrahu abu basharun min za atahu nawalu yace wa qad sadara rahman zikiruhu hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rubuta a makan jama'al arshi ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi Adam ainihin yayi wani abu mai kamar laifi din nan sai ya tuno yace ubangiji faghfirli illa taghfirli bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au kama kana yace Allah ka gafarta mun laifin da ne maka saboda annabi Muhammad annabi Adam sai Adam ina ka san Muhammadu ban halice shi ba yace ai lokacin da ka busa min rai lokacin da ido na ya kawo ruhina ruhinka ya kawo idona da na daga idona a matsayin jama'al arshi sai na ga ka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace to na san ba wanda za ka haɗa sunanka da sunansa sai wanda ya fi girma a cikin halittarka yace adam na gabarta maka saboda muhammadu yace adam ba dan muhammadu ba da ban halice ka ba adam ba dan muhammadu ba da ban halitta ba adam ba dan muhammadu ba da ban kaza ba da ban kaza ba da ban kaza ba wannan hadisi malamai da yawa imam hakim ya rawaito shi daga umar sannan imam al-baihaqi ne shi ma ya rawaito shi amma akwai wani mutum ɗaya a ciki wanda aka ce wannan mutumin za'ifi ne saboda haka hadisin a wajen baihaqi za'ifi amma a wajen wasu malamai suka ce mawru'i ne ma wai babu ba asalinsa a cikin shari'a to amma gaskiya malamai da yawa na hadisi sun tabbatar da shi cewa matsayinsa sai dai ya zama hadisi da ifi hadisi da ifi kuwa a wajen manaƙir an yi ittifaki ana amfani da hadisi da ifi a wajen wa'azi ana amfani da hadisi da ifi a wajen ibada in ka ga wani abu da falala da yawa hadisi an ce da'ifi ne ana so to kai wannan ka aikata wannan ainihin wannan falalar dan ka abin ya tsere maka waɗannan falalolin abubuwa guda uku ana amfani da su a wajen ainihin hadisi to wannan hadisi da aka gani ne tawassuli man kiba ce daga cikin man kibobin Muhammadu Rasulullah daraja ce wadda Allah yake bayyana ta daga cikin darajojin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaba alhamdulillah muna maraba da babban bakonmu صاحب الإطلاق صاحب البسمة صاحب الابتسام صاحب الاحترام صاحب العلم صاحب التفسير صاحب المعاملة مع كل من الناس خادم العلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ محمد آه محمد آه الجميل القادم العالم العارف التجاري ان شاء الله الحمد لله مرحبا انا مرحبا بك الحمد لله نعم
بكل أذان ذكره وثناؤه وفي ذكر مده المرتبى وكماله ذكره أنبتنا أن محمد صلى الله عليه وسلم وثناؤه بيبو غريشي يا تبتا أين بكل أذان أتكنتك كيران صلى duk wanda zai kiran sallah ko ikama ko wani abu da za a yi dole a hada da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi zikri madhubul mustafa wato yaban nan na mustafa abin zabi wa kamalu da bayani akan kamalarsa ya zo fi zikri a cikin alqur'ani qur'ani tun daga farkonsa har karshen sa in ka kula suka gaba ɗaya yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi nan Aisha an ce yaya ɗabi'oyin manzo Allah ta ce ya take a gurin a gurin sa ko a gurin ki ko a gurin jama'a kace ai manzo Allah khuluquhul qur'an kana khuluquhul qur'an qur'ani tun daga bakara hannati in ka in ka ga wata ɗabi'a dai mai kyau to manzo Allah ya yi ta kuma saboda shi aka faɗe ta kuma shi aka ake so ya yi ta fa bi hudahu muqtadi ka yi biyayya ga dukkan ɗabi'o'in annabawa sannan ka zo ka cika makarimul akhlaq sallallahu alaihi wasallam
wa min qawli fi tawrat dhikru muhammadin wa injili isa ba na fisaluhu wa min qablu gabanin zuwan alqur'ani zikru muhammadin ambatan annan muhammad ya zo fi tawrati ko a cikin at-taura nabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذب عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وانا أن محمد لي بيان أتكين التوراة صلى الله عليه وسلم هكذا أين إنديزو أتكين أتكين سورة الهجرات لي سورة السور وتسورة وتسورة سورة الهجرات سورة الفتح سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة هذا الذي قال الله من فوق مثلهم في التوراة wannan misalin kuma a cikin asaura su sahabban manzo Allah nan kuma gashi an an kawo bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko menene shi gaban wa masalun fil injili misalin su a cikin injila kuma kazar'in akhraja shad'ahu fa adarahu fastaghlaba farsawa ala suqihi bi'ujubi dhurra'a li yaghiza bihim al-kuffar wannan misalin sahabban manzo Allah kenan da manzo Allah a cikin injila da attaura kamar yadda shi Ibrahim ke kawo ishara a kai. Bana khitaluhu ɗabi'o'i kyawawa na manzo Allah sun tabbata a cikin littattafan farko.
Tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati ghayril khalqi la kama qalu.
Shi yake tamanna kalimullahi annabi Musa yayi yayi burin ina ma ya zama ɗaya daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law kana wahidan min ummati khairil khalqi ina ma ata ya zama ɗaya daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka maqalu wannan ita ce maganar da annabi Musa ya faɗa lokacin da aka Isra'i da Miraji da manzo Allah da al'umma annabi Musa ya ga al'umma tana ta tafiya ba karewa aka ce wannan al'ummar waye aka ce al'ummar annabi Muhammad yace Allah Allah sai ya cikin al'ummar annabi Muhammad radiyallahu alaihi salatu wassalam saboda haka haka yayi kuma an ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo giftawa sai tarar da sahabbai suna karanta wani littafi daga cikin at-taura suna karanta manaqib na manzanni da annabawa shikenan sai Abdullahi bin Suriya ya kawo musu suna karantawa manzo Allah ya zo ya gansu yayi fushi yayi fushi da su yace me yasa kuke yin wannan me yasa kuke yin wannan Umar me yasa kuke yin wannan ya watsa ya watsar da su saboda ai addinin annabi Muhammadu ya ya shafe dukkan wani addini ya shafe dukkan wani addini sayyidina Umar yazo yana shafa manzon Allah yana bashi hakuri raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadir rasula sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah kuma fushinsa ya sauka ya ce lau a jaraka ni musa ma wasu ahu illa an yattabi ani annabi musa duk mukamin nan nasa da kuke ji wallahi inda ya zo ya rike ni dole ya zama ɗaya daga cikin almajiran al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وإن جاء روح الله إيسى فإنه من أمتي تاكل فعال فعاله yace wa in jaa ruhullahi idan annabi annabi Isa alaihi salam ya dawo a ƙarshen zamani fa innahu min ummatihi shi fa ba annabi zai dawo ba zai dawo ne a cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi aiki ne ta shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam al-Bukhari da Muslim yana cewa wallazi nafsi biyadihi la yushikanna la yushikanna an yunzila fikum ibnu maryama alaihi salam ya kusata dan dan maryam ya sauka a cikin ku ya zo a ƙarshen zamani shi annabi Isa idan ya zo zai zo ne lokacin rugun tsimi lokacin ruwan rugun tsimi ne zai faru a duniya mahadi zai bayyana kafin annabi Isa shi zai shekara bakwai inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya zai shekara bakwai yana yada adalci da musulunci a duniya kuma sai kowa ya wadata da abinci dalolin nan duk da suke tarawa suke koyewa duk za a zo duk a waka mana insha Allah ya wada mana su eh insha Allah sai mutum an bashi kudi ya ce ba ya ishe shi eh haka haka abin yake haka manzo Allah ya faɗa wannan sadiqun musaddaqun sallallahu alaihi wasallam saboda haka shikenan to annabi mu annabi sayyidina sayyidina sayyidina mahadi idan ya zo to shine zai yaki yahudawa da dukkan fitinannu na nasara har Allah tabaraka ta'ala ya sa yakin nan ya kai shi har zuwa baitul maqdis to a baitul maqdis anan ne ainihin dujal shi kuma zai bayyana dujal zai bayyana yayi kokari sai ya kashe annabi sai ya kashe sayyidina sayyidina Isa to saboda haka annabi sayyidina Isa yana cikin masallaci yana cikin masallaci an yi rugun tsumi an kasa fita ana cikin wannan yanayi ana cikin wannan yanayi sai Allah ya sako da annabi Isa cikin masallacin cikin annabi Isa idan ya zo cikin wannan masallaci kamar yadda ya ya inganta a hadisi malaman su hadisi duk sun tabbatar da wannan cewa annabi Isa alaihi salam shikenan lokacin sallah yayi shikenan sai sai a ce to zai sallah sai a ce annabi isa kai ne annabin allah kai ne kai ne ka gabaci al'umma kai za ka wuce ka yi sallah a nan gurin sai annabi isa ya ce wane ne ga jinin annabi muhammadu ku gane jinin manzo allah ba wasa ba ne a wajen annabawa ma da suka taba annabci da manzanci in sun dawo jinin annabi suna ganin kamar sama da su yake wane ni ga jinin annabi in yi sallah wuce kai mana sallah mahadi shi kenan sai mahadi ya wuce ya yi sallah idan mahadi ya wuce ya yi sallah da shi kenan shi kenan sai sai a fito yaƙi kuma sai a fito yaƙi shi jujal sai ya bi mahadi ya kashe shi ya kashe mahadi shi ya kashe mahadi saboda haka to bayan nan shi kenan sai yaƙi ya rubutsume annabi isa ya ta neman inda dujal yake annabi isa sai ya kashe dujal sai ya yanka shi shi dujal wani mutum ne zai zo yana da awar allantaka hannun damansa akwai aljanna hannun hagun ɗinsa akwai wuta to in ka in ka yadda da hannun damansa ka je aljanna to wuta za ka in ka in ka kafirce masa ya saka ka a wuta aljanna za ka haka yake tafiya a zamaninsa har annabi isa ya kashe shi to bayan annabi isa ya kashe shi to shikenan annabi isa kuma sai ya kuma ya karya salib duk inda salib yake cross ya karya su yahudawa duk inda suke ko sun buya a bayan bishiya akwai wata bishiya ana ce mata ajal to ko sun buya ana bishiyar za ta ce gaba yahudi ana sai annabi musa ya bi shi ya kashe shi nasara kuma duk su shiga musulunci shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a cikin alqur'ani ko menene barrafa'ahu Allah ilayhi وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته lalle ma abota littafi sai sun yi imani da annabi isa gabanin mutuwarsa ta hakika shine nan gaba abin da zai zo wa yawmal qiyamati yakuna alayhi shahida saboda haka annabi isa tabbas ne zai dawo wa innahu la'ilmun lisa'ati fala tamtarun biha wattabi'u malamin tafsiri duka sun yi ittifaqi cewa annabi isa alama ce ta tashin alkiyama zai zo ƙarshen zamani saboda haka kowa ya shiri mai shiri mai shiri akwai aiki a gabanmu Allah ya sa muna cikin baradan mahadi da sayyidina isa alayhi salam يسلي به المهدي يا فوز أمتي يا أم مداها وإذا وآله Allahu akbar yace yi salli bihil mahadi mahadi zai yi sallah tare da annabi annabi annabi annabi Isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al mahadi minna ahal al baiti yuslihu Allah fi lailatin wahida wato mahadi yana daga cikin ahal al baiti Allah zai gyara shi cikin dare wani lokacin ma shi bai san shine mahadin ba amma dare daya Allah yakan yi bature ko to dare daya za a gyara shi a canja shi a bashi makami a bashi jagoranci ya zo ya shugabanci al'umma shi ma hadi kenan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam suyuti ne ya fitar da wannan hadisi mm yusalli bil mahdi ya fawza ummatin ma dallan al'umma wadda ta more ko ya ummuhum daha ita dai wannan al'umma shugabanta na gangariya shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Isa sannan Annabi Isa wa alihi sannan shi ma ali ahlul baiti kaga mun more kenan Annabi Isa wakili ne kamar yadda akram Allah na ta faɗa wato hikimar da ta sa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo Annabi Isa a ƙarshe wato kasan annabawa da mursalai sun ɗau alƙawari wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin sadaqa Allahu al-azim to annabawa da mursalai sun ɗau alƙawari cewa lalle idan annabi Muhammadu ya zo ya riske su a zamaninsu za su ajiye manzancinsu da aikensu da saƙonsu su koma talakawan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duka annabawan nan sai suka wuce sai ga wani annabi ya zo kusa da Muhammadu Rasulullahi to shi tunda ya zo bari a bashi damar ya cika alkawarin annabawa na gaba tunda shi yana kusa da manzo Allah saboda haka zai dawo din wakilci akan wancan alkawari da suka yi ya zama wali a cikin al'ummar annabi Muhammad shine hikimar ta Allah tabaraka wa ta'ala
أرجل كالمهدي أولا ومرشدا له كل وقت من ربايا مجاله shehu ya ce uraji likal mahadi ina kauna Allah ya sa an gamu da mahadi din nan mai shirye da ba da bayan Allah aunan ina mai taimako gare shi wa murshidan mai shiryewa gare shi kullu waqatin dukkan waqati majaluhu mayawatarsa ta tabbata min ridaya daga yadda ta بدن النسارى كالجليد تشاشأت عليه ذكاهم كلهم ضبهلوا yace yayin nan yayin da annabi Musa ya zo ya karya gumaka ya yanka al-khinzir al-khinzir wato shine alade duk zai kashe duk zai kashe alade duk sai an kashe na duniya gaba daya sannan kuma yazo yazo kuma ya sauke musu jizya jizya da ake bayarwa ya sauke ta sannan yufidul mala aidan sannan ya kwarara dukiya a duniya duk dukiyar nan da suke koyewa a satturai da ina ne bankin duniya ko to duk musulmi ake tarawa Allah zai kawo mu lokacin da zai zama namu insha Allah yace yace to fatum sin nasara nasara sai ta wayi gari ko ta mareta kal jalidi kamar sino irin sino din nan da yake zubowa da daddare ya cika gari ya cika kasa ya cika ko ina ta sha'asha'at sai kaga tana nan narkewa alayhi zuka'un ko alayhi zuka'un kamar rana in ta haska su sai kaga suna narkewa suna narkewa suna narkewa har su zama ruwa to haka dukkan nasara da yahudu za su rika karewa za su rika karewa har su kare gaba daya kulluhum dukkan su ba ka haluhu kowa yana cikin kunci saboda ba dama ai wani addini sai addinin musulunci فيا رب أجل بالنبي محمد سوال عذاب أنا منك زواله faya rabbi ya ubangiji hajji ka gaggauta mana ainihin zawala azabin gushewar dukkan wata azaba ana zawalu lokacin gushewar ta ya tabbata minka daga gare ka ya rabbi kai mana wannan bin nabi muhammadi saboda alfarma annan muhammadu عليه صلاة الله ثم سلامه يقول أجويش منك وقالوا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aduwi ma wato ainihin makina yakunu wabaluhu wato azabarsa ta tabbata shudda mai tsanani minka daga gare ka عليه صلاة الله ثم سلامه يقول بأهل العبد بك وقالوا salatin Allah da amincin Allah sabbata kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunu fi alul abdi ayyukan wannan bawa Sheikh Ibrahim ya tabbata wa qaluhu da maganarsa su tabbata fika a cikin ka عليه مع الآل الكرام وسبه صلاة بها لقيا النبي ووصاله salatin Allah da amincin Allah su tabbata alayhi a gare shi ma al'alil kirami tare da alayensa masu girma wa sabi da sabbanta lukuyan nabi saduwa da manzo Allah wa wisaluhu da dangana da shi ya tabbata biya saboda sababin salatin harful mim مدينة خير لقلك طيبة آدم بلاد إله العالمين وأبقم حقا.
معلة نصر المرتبى وجنودي وعن شعره وهو النبي المعظم ففيها ممر للنبي ومقر بها الفؤاد الأولياء من البيت آدم ومسجده عدل به وبيوته وعبره والعلم بها مقدم ترك جبريل العميم لآلها قديما وميكائيل والأمر ألهم فعلي من الماضي بطيبة زائرة على المصطفى بالقرب منه سلم فما لي دوا في غير ذاك وإنني أرى ركن قبري كل وقت يهدم تجلدت حتى إلى صبري ولم أدر عن المصطفى بي وإن كنت أدرم أناديك خير الخلق حيا لتسمع بأولي لها إسمع على لي مدى أقاتم وجه الله يليم وقاتل إلى طيبة البراء والغب يسكم ليوم تعرج لي ديار محمد أزم وأقم شكرا لربي فأبلغ فأول خلق الله نور محمد وعلى الأسلاف الذين قد أسلموا وكل رسول نائب عن نبينا وهو الآخر المختوم وهو المقدم فآياته آياته ونبينا أتى بكتاب شانه الدار يفقه أتى بجهاد الكافرين فأهلكوا فأبوت فلا ثياب جرا وأسلم وجرك له بدر ووافل جوهر ولا جار للبداء كانت تسلم وبابا المياه من بنان نبينا وألقى الجيوش كل شيء علمهم شقوا جادهم عند النبي وسقاهم سقاهم بورق سيفها ليس يحسم سقاهم كذا الفاروق بالعم عمي بالإربوة كل بلاد وأبئم عليه صلاة الله ثم سلامه يا الفاتح المولى وقلبي مسلم عليه صلاة الله ثم سلامه وينجر عليه بالورى ويعمم عليه صلاة الله ثم سلامه ليقبل المختار والعلم أعلم عليه صلاة الله ثم سلامه لكل مريد حاضر الدار سلم عليه صلاة الله ثم سلامه بذكرك فتقوى وذكرك مختم عليه وعلى آل الكرام وسعده صلاة وتسليم بغير تعظيم sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi
مدينة خير الخلق طيبة أعظم بلاد إله العالمين وأفخم
قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه يشي مدينة خير لخلقي ذاك مدينة نان تفي أيام هلتا طيبة وذاك شي متى طيبة هي مدينة مزالة أعظم بلاد العالمين أعظم بلاد إله العالمين نعم.
ita ما في girman wato garin wato ubangijin halitta gaba daya wa afhamu ita ce tafi su daukaka wannan- wannan ra'ayi kenan na ƙarshe Na'am.
da malam mun faɗa ai malamai sun yi sabani tsakanin Makka da Madina ne Na'am.
kaza kaza to kuma a ƙarshe dai ga ra'ayin da sufaye kankantattu suka ɗauka cewa ita Madina ita ce sama da kowane gari a cikin har al- har har- har kursi gaba ɗaya ba su kai darajar makwancin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam haka suka yi ittifaqi dukkan sufaye da wasu malaman hadisi waɗanda suka ɗanɗani zauƙin sufanci
مهدلة نصر المصطفى وجنوده وأنصاره والنبي ku المعظم tsaya fa ku tara hankalinku guri guda ku gane ita wannan madina din nan fa mahaddatu nasirul mustafa nan ne fa headquarter tasha ta taimakon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa junudihi da rundunarsa wa ansarihi dukkan wato nasara um, a- a- ansaru wato wa- wa- mutanen madina suna cikin wannan gari ba kuma wa huwa nabiyul muazzam shi fa wannan annabi shine annabin da yake mai girma ba mai girma kaman sa وفيها ممر للنبي ومقره بها البغاة العليا من البيت أعظم in baka labari wani abu mai daɗi takon nan na manzan Allah kafafuwan nan nasa mamarru mu- mashudar manzan Allah ta tabbata wa- wato wa makarruhu da matabbata da matabbatan manzan Allah ya tabbata a cikin wannan madinan fa inda manzan Allah duk zai taka mugoyin da ya tafi ya zazzaga a cikin madina da takalminsa ko ba takalmi to kaga fa wannan wannan tsawon da ya je taka al'arshi da takalma shi ke tattaka duk wa'annan guraren shi sa aka aka rawaito cewa sayyidina imam malik radiyallahu ta'ala anhu bai taba sa takalmi a madina ba saboda sai ya sa takalmi ya taka inda manzo Allah ya taka saboda haka ta- kafarsa ba takalmi yake yawo ko ina har Allah ya masa wafati saboda haka nan ne matattakar manzon Allah ba nan ne matabbatar manzon Allah bi hal buqatul ulya to to to akwai a cikin madina akwai guri wanda yake mai girma inda ya tare jikin manzon Allah yana kwance yana nan yana ba da umarni na zahiri da na ba'ini azamu shine mafi girma min albaiti daga dakin Allah Ka'aba ومسجده أعد به وبيوته وآباره والعلم بها مقسم wa masjidu kuma masallacin nan fa wanda ya gina da hannunsa ya tabbata a azumbihi ka girmama da al'amarinsa wa buyutuhu dakunan nan na matansa guda goma sha ɗaya wannan ma fa duk a cikin madina ne wa abaruhu rijiyoyin nan da ake ta faɗa ri- arisin da rumata da wacece da gida'a duk fa a cikin madina suke Na'am.
wal ilmu kuma ilimi muqassamun abin rarrabawa ne fiha a cikin madina ko kuma daga wannan ruwa na wannan rijiyoyi تردد جبريل الأمين لآلها خديما وميكائيل والأمر أجسم taraddada jibrilul aminu anan ne fa malaika jibrilu yake sauka har yayi tafiya wata ran yazo kaman mutum yazo yazo yazo ya zauna da manzo Allah eh, mal islam mal iman mal ihsan ko ba shi bane malaika jibrilu ne yake wannan tattako a wannan madina a- a- alaihi salam saboda haka yake khadiman khadimi ne ainihin na manzo Allah ko shi ko ba gurin bane wa mika'ilu Na'am.
mala- mala'ika mika'ilu ma ya zo filin daga a badar ya zo wal amru ajsamu kawai al'amarin da ya kawo mala'ika mika'ilu duniya a babba ne kwarai da gaske an ce manzo Allah sallallahu ah, mala'ika jibrilu ya zo ga manzo Allah a nan Madina kawai ya zo sau dubu ishirin da uku sau dubu ishirin da uku Oh.
haka haka ainihin malaman da suke fassara mana suke cewa mm, فهل لي من المؤمن بديوة زائرا على المصطفى بالقرب منه سلموا shai ya ce fahalli min ilmamin yanzu za a lamance min da Allah in zo in sauka bidaibatin a madinan manzo Allah za'ira ina mai ziyara alal mustafa abu abin zabi za a bani usallimu in masa sallama bil qurbi minhu ina kusa da muwajaha فما لي دوام بغير ذاك وإنني أرى ركن صبري كل وقت يهدم wa ma li da wani ni ba ni da wani magani fi gairi zaka in dai ba in gane na zo na ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa innani cewa ni saboda na dade ban je ba a rarukuna sabri ina ganin rukunan haƙuri na kulla wakatin kowane lokaci yuhaddamu ana rurrushewa zan kasa haƙuri fa sai na je na ziyarci manzon Allah تجلدت حتى إلى صبري ولم أدر عن المصطفى بي وإن كنت أجرم tajallattu yace na na na dage na dage na yi hakurin hatta ila sabri har hakurin nawa ya gajiya ya gajiya kuma walam adik an anil mustafa amin ni ba zan iya dagewa a ce wai ba- ban je wajen mustafa ba fa in kuntu mujrimu ko da yake ni manzawi din nan mujrimi ne
أناديك خير الخلق هيا لتكمهن بأود لا إزما على لي مدعم unadihi in samu dama ka ji ina kiransa khairal khalqi ya fiyayyen halitta hayyan ya wanda yake rayayye itasmahan kai mun rangwame bi audi laha kai mun rangwame in koma madina Iz- izma izmi izma halaliya madamu yayin da na kasa cin abinci fa saboda ban je na ziyarce ka ba أقاتم وجدا لا يريم فخدي إلى ديبة الغراء والهب يسكم sai ya ce ukatim wajidan ina koye bege fa la yarimu ba zai gushe ba fa hadiri kaga wato tunanina ila gaibatil gharra'i ya tafi zuwa madinan nan wanda take mai yawan haske wal hubbu wato wato wato soyayya yukus yusimu yana ƙara dankare mu ciwon soyayyar annabi لئن وجع الرجل ديار محمد أصم وأقم شكرا لربي فأغنم sai ya ce wallahi da Allah zai mun baiwa waɗiya turjili kafata ta taka yara Muhammadin kasan nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ni da wani abu da zan yi na bakance asum sai in yi ta azumi na bakance wa aqum sai in yi ta sallah shukran ina mai shi godiya li rabbi ga ubangiji na fa agnamu sai in samu ganimar saduwa فأول خلق الله نور محمد وهلا لأسلاب الذين قد أسلموا wai kun san wanda nake ta bege din nan kuwa a zahirinsa kun san kowaye fa awwalu khalqillahi shine fa farkon halittar Allah gaba daya ko kuma a ce nuru muhammadin hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam awwalu khalqillahi shine farkon halittar ubangiji gabaki daya ko wa wa'alla li aslabil ladina qad aslamu sannan wannan haske ya rika shiga cikin kugun magabata masu masu imani tun daga ainihin ƙugun annabi adam har zuwa wato ƙugun wato wato wato babansa sayyidina abdullahi dukkansu musulmi ne dukkansu musulmi ne abu za wannan ra'ayi na sheikh ibrahim saboda haka ya tabbata ya ya- ya tabbatar da maganar abdullahi bin abbas abbasin da yake cewa wa wa taqallubaka fi sajidin sallallahu alaihi wasallam da malamin tafsiri awa a saboda haka Ab- Abdullah bin Abbas ya ce jujjuyawar Annabi Muhammadu a cikin musulmi masu sujada wannan ra'ayi ne wanda an tabbatar da shi daga sahabbai mun kuma sufaye duk mun yadda akan haka Mm.
وكل رسول نائب عن نبينا فهو الآخر المختوم وهو المقدم yace wa kullu rasulin duk wani manzo da ka ganshi ya zo tun daga annabi adam na'ibun wakili ne annabi na ga annabin sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-akhirul makhtum shine yayyan da aka aiko shi a ƙarshe wa huwa al-muqaddamu kuma shine na farko kuntu nabiyyan ha kuntu aw- kuntu awwalal kuntu awwalan nabiyina khalqan wa akhirahum ba'a hadith abina amin فآياتهم آياته ونبينا أتى بكتاب شانه الدار يفهم fa ayatuhum kaga mu'jizojin da kaga annabawa sun yi duka ayatuhu suna nuni ne cewa ga mai ga mai ga mai aikin nan na zuwa wa nabiyuna shine annabi mu sallallahu alaihi wasallam ata bi kitabin ya zo da wani littafi sha'anuhu sha'anin littafin nan yufhamu ana girmama shi a tara tsawon zamani أتى بجهاد الكافرين فأرئبوا فابوا زبلا ثياب دلم وأسلموا a bi jihadin ya zo da da yaƙi amma ba dan ya yaƙe su ba a'a dan ya ije wa kansa abin da Allah ya masa wazina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir saboda haka manzo Allah ba ya zo da yaƙi ne dan ya kashe halitta ba a'a ya zo ne dan ya kore cutar da aka yi masa da shi da ja- da jama'arsa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir saboda haka Allah ne ba shi umarni ya ije wa kansa yawwa na'am نعم ف- فأرئبوا ha أتى بجهاد الكافرين a tabi jihar kafirina ya zo da yakar kafirai da suke cutarsa fa ur'ibu sai aka jefa musu tsoro ya zama wata ɗaya za su je zai je ya yake su Na'am.
fa habu zubal asiyabi Na'am.
sai suka ji ainihin suka ga kwarjinin nan na zubal asiya- asiyabi kaifin nan na takobi Na'am.
na sahabbai durran ainihin gabaki ɗayan su wa aslamu suka musulunta وشق له بدر ووافره دوحة ولا جار بالبلاء كانت تسلم daga cikin mu'jizojin sallallahu alaihi wasallam shukka lahu badrun an an an tsaga masa wata ya rage ya rabe gida biyu wa wafatu wa wafatu dawhatun Na'am.
katuwar bishiya shirinya ta taho ta zo ta yi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal ahjaru hakana duwar watsu tusallimu suna yin sallama fil badha'i a cikin kwarurukan maka da madina ga manzo Allah وفاضت مياه من بنان نبينا وأذكى الجيوش كل جيش أرمرم wafadat miyahun yace ruwaye suka rika faranyewa min bananin daga ɗan yatsun annabi mu sallallahu alaihi wasallam suka yi haka kawai ruwaye ta zubowa wani kaulin mutum dubu wat- wata hikaya wani abin da yayi da yayi waka mutum dubu goma ne wata wata hikaya to amma na tabuka an yi ittifaki mutum dubu talatin ne ba shi- ba ci ba sha da ya zo ya haka da hannun nan nasa suka rika shi- ɗiba suka rika ɗiba suka ɗebi na sha na alola na wanka aka yi guziri duk duk mutum duk mutum dubu talatin nan. daga ina wannan ruwa yake daga muhammadun rasulullahi min indi rabbihi tabaraka wa ta'ala saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar mutane yake ba Mm.
نعم na'am شكوا وأسقط جهدهم نعم وأسقى الجيوش نعم ta shayar da rundunoni kullu jaishin duk kowace runduna haram ramun Na'am.
masu yawa ne شكوا جهدهم عند النبي فسقاهم غمام بوجه سيبها ليس يقسم haka nan ana zaune wata ranar juma'a sai wani bawan Allah sai ya tashi ya ce ya rasulullahi dabbobi suna mutuwa dabbobi suna mutuwa babu abinci suka suka kai karan fari a gare su shikenan fasaqahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuni sai ga wata jijiya ƙasa karama ta zo sai ta rika girma ta rika girma ta rika girma tun kafin a gama hudu ba a tashi sai ruwa iyanki sai ruwa yanke sha aka yi ta ruwa a madina wannan ruwan ainihin laisa yuksamu ba za a yanke shi ba sai da ya kwana bakwai ana ta rintuma ruwa har sai da aka dawo ran juma'a wani ya tashi ya ce ya rasulullahi dabbobi suna mutuwa kaza yana faruwa saboda haka yace hawalaina la sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana yana da izini mutlaki daga Allah duk abin da yayi halar Allah ta sallallahu alaihi wasallam سقاهم كذا الفاروق بالأم أمه بذكر مواتك البلاد وأبئم kazal faruku haka nan sayyidina sayyidina umar faruku saqahum shi ma ya shayar da su bil ammi da ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ammihi shine abbas a- a- abbas baban abdullahi Na'am.
manzon Allah sayyidina umar ya zo ya kirawo shi ya zo ya tsere shi gaban al'umma yace zamanin annabi muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma kai ga ka kai babansa ne muna tawassuli da kai kai mana addu'a Allah ya shayar da mu ruwa amin ai dai tawassulin da annabin ne ko ba haka bane ko ba dan annabin bane aka yi tawassulin da shi ai tawassuli da annabi ne eh shi ma idan aka ce addu'a na tabbata zai yi tawassuli da manzo Allah ne Allah ya yi ruwan kuma ya yi ruwan saboda haka alhamdulillah Na'am.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar masu cewa ba za a yi ba za a yi tawassuli da shi ba sai dai a yi tawassuli da rayayye wannan ra- ra'ayin ainihin waɗannan taimi- taimiyawa kenan sai dai a yi tawassuli da rayayye to an yi tawassuli da manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zo an yi kyau annabi adam ya yi tawassuli gashi mun mun fada annabi adam ya yi tawassuli da shi sannan kuma ainihin a zamanin yaƙi wa kanu yastafihuna ala alladhina kafaru sun zama suna idan za su tafi yaƙi sai su ce Allahumma Allahumma ansurna bi nabiyyi akhir ummat haka suke cewa Allah ka taimake mu dan darajar annabin ƙarshen zamani sai su je filin yaƙi Abdullahi ibn Abbas shi ya fassara wannan aya da haka saboda haka tawassuli ana yi da manzo Allah kafin ya zo bayan ya zo ma ana yi da shi yana da rai bayan ya tafi ma ana ta yi da shi ga ga ga ga ga ga ga ga ga hadisin nan na'ama wanda zamanin sayyidina Usman abin da ya faru ya faru ai bayan manzo Allah ya yi wafati ne saboda haka mu rike da manzo Allah ai tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja tana da girma a gurin Allah sallallahu alaihi wasallam bi zikrihim wa as'il bilad bi zikrihim ya ya Allah saboda ambatan waɗannan sahabbai as'il bilada mu ma garuruwan mu Allah ya shayar da su wa afimu Allah ka cika mu da ruwa da dukiya alaihi salatu llahi thumma salamuhu li allaka bi al maula wa qalbi musallimu salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace li alqal maula dan in gamu da ubangiji wa qalbi musallimu zuciyata sulum ba komai a ciki biha saboda sababin salatin Allah ka ba mu haka alaihi amma mai yake salamatul qal ai yana da wuya kan Allah yana yana da wuya yana cewa yana cewa a wani hadisi na Imam Tabarani yana cewa idza idza arada Allah bi amri bi abdi khairan faqahu fi din wa alhamahu rushdahu wa bassarahu bil to kallon laifinka shi zai za shi zai sa zuciyarka kullum sulum sulum sulum sulum ba komai a ciki saboda kai ne mai laifi to kuma kowa ba shi da laifi saboda haka shikenan sai Allah ya daura maka rashin laifi sai ka tafi saliman galiman Allah ka ba mu haka
alayhi salatu llahi thumma salamuhu wa yanshuru hadi fil wara wa yu'ammimu salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadi shiryawa ta yanshuru ya cika duniya filwara a cikin talikai gaba daya wayo ammimu ya game su gaba daya alayhi salatu llahi thumma salamuhu liyaqbala lil muqtar wal ilma alam salatan Allah da amincin Allah tabbata gare shi a gare shi sallallahu alaihi wasallam liyaqbala lil muqtar muqtar abun zabi ya karbe ni mana wa a'lamu al ilma kuma in zama malami a cikin malamai wannan wannan baitin mutum ya dauke shi na yin sa adadin adadin ya alim 150 insha Allah Allah zai fata masa ilimi
na'am عليه صلاة الله ثم سلامه لكل مريد آخر الدار سلم صلاة الله دعمة الله ثبتك مزا الله صلى الله عليه وسلم لكل مريد سلم kowane ainihin muridi mai biyayya ga Allah dan Allah Allah ya bashi makama ya samu jari ya samu matafiya ya rike Allah gam gam آخر الدهر إذوا قرشان زمني عليه صلاة الله ثم سلامه بذكرك بدوما وذكرك مختم صلاة الله دعمة الله ثبتك من الله صلى الله عليه وسلم بدوم فاراواتا ومختم لتكاواتا يتبت بذكرك لذكرك يا رسول الله عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم بذينك أختم صلاتي صلاتي وتسليم دقيسوا تبت عليه أقريشي مع الآل الكرام ترد آل أنسى ما تقلما وصحبه دسابانسا أختم إنا تكونا ونا هربي بذينك لصلاة وسلام إذوا كمن الله صلى الله عليه وسلم الله قال لا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ولك والفاتح لما المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.